بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ka tabbata ga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajul muslim za mu tashi a shafi na casa'in da bakwai to har yanzu muna magana akan haƙoƙi haƙoƙi na haƙoƙi na muminai akan ƴan uwansu musulmai ko akan ƴan uwansu muminai mun tsaya akan na ashirin haƙi na ashirin mala ya ce an yi afuwa an zallatihi wa ya tura min auratihi wa Allah ya tasamma'a ila hadisin yukhfihi anhu لقوله تعالى فاعف عنهم واصفى إن الله يحب المحسنين وقوله جلت قدرته فمن أوفي فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا عفو الا عزا وقوله وان تعفو عمن ظلمك وقوله لا يسر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه وقوله يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا اوراتهم فان من يتبع اوراتهم اورات اخيه مسلم يتبع الله أورته يبدهه ولو كان في جوف بيته وقوله من استمع لخبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة ما لا يتنى إشرين حق مسلمي أكد أنوانس مسلمي شيني ya yi haƙuri ya masa rangwame kan kuskure da zai yi masa ɗan adam mu masu kuskure ne idan ɗan wan kai ma kuskure kai haƙuri sa'an nan wa yasturu min awratihi sa'an nan ya rufa masa asiri ya yi haƙuri akan kuskuren sa'an nan ya rufa masa asiri sa'an nan kada ya yi ƙoƙari ya ji maganar da baya so ya ji haramun ne mutane suna sirri kaji hasali ma idan ya zan za ka ji don ba san kana nan ya kamata ka faɗakar da su ba za ka ce Allah ya kama su ba wani lokaci sai ka ga sun zo inda sirri bai yiwuwa daidai da ofishina na national mosque akwai da kali inda ake zuwa za ka yar inuwa in an bar mutane sai mutum ya zo daidai wanda kuma daidai wani lokaci ne nake zaune a kujera sai mutane su zo da yake wanda ba a gani sai na ga sun zauna kuma suna sirri abinda nake yi da na ga mutane sun zauna sai na ce salamu alaikum to a za ka ga wasu sun maza sun canza waje saboda sirri ne daman sun baro mutane suna so karkuwa ya to misali da zan yi shiru misali nake da zan ji to na ji haram shine ba a san musagarin wani na kira su ba misali amma na lura cewa tun da sirri ne in sirri ne kake nan da Allah ya maɗaukacin sarki ya sa sai an ji sai an ji lalanan mu ba na kwana na wani dadewa a national mosque sun taba za su yi shirin sirri suka bar cikin masallaci ashe sai suka manta lasifika a kulle a buɗe sai suka shiga ɗakin lasifika kai da jin magana ka san magana ce ta sirri suka je suna ta tattattu ana ji gaba da masallaci sai da wani ya tafi a guje sai wasu suka aka ringa subhanallah kaga Allah misali kaga kowa ya san magana ce ta sirri ba magana ce ta ko na aboki da da wani abu da haka yace duka wannan ya kawo shi ne saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace kai musu rangwame sanan wato ka daga kafa shine wasfa abin da ya kamata sai ka bi haƙƙinka kai haƙuri haƙƙinka ne inda ka bi sai amma ko sai an rama sai ka daga ka yafiya domin me inna la yuhibbul muhsini Allah yana son masu kyautatawa Allah ya sa mu da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yace faman ufiya lahu min akihi shay'un wanda aka yi masa rangwame dangane da ɗan uwansa na wani abu wanda ana magana ne wajen kisasi wajen kisa mutum ya yi kisa na ganganci kamata ya a kashe shi amma sai masu shi suka ce a mun yafe masa kisa amma zai biya diya to kuma kufe lahu min atin wanda aka yi masa rangwame haka azabiyadiya sai Allah ya ce to fattiba'u bil ma'ruf su masu wannan rai da aka kashe su bi abin da kyautatawa shi kuma fa da zai biya wa ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma ya biya da kyautatawa kaka ga yadda da hadisin nan cewa in kana bin baki ka kyautata in ana binka ka kyautata da kuma fadin sa da yake cewa faman afawa aslah fa ajru ala Allah wanda ya yi rangwame ya gyara ya yi abu mai kyau to ladan sai na wajen Allah da kuma faɗin Allah da yake cewa wal ya'fu wal yasfahu fi rangwame fi afwa yace ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum shin ku ba ku san Allah ya muku gafara wannan aya ta sauka ne lokacin da kafirai da da munafikai da mushrikan da duk suka hadu suka yi wa nana Aisha kazafi to wasu daga cikin musulmai sai suka ga kaman suka yada magana to shine cikin su akwai misda wanda dan uwa ne na sayyidina Abubakar shi ke daukar nauyin sa yake shi da shi ganin yana cikin magana ma sai ce ba zai ƙara ba shi abinci ba Allah ya sauka da ta su rangwami su yafe kuma ba kuna so Allah ya muku rangwami bai yafe muku abokan ya ce lalle Allah muna so ya dawo yana bawa mita fiye da abinda yake ba shi da da kuma faɗin Allah maɗaukaki sarki da yake cewa lalle hakika waɗanda suke son alfata ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani to suna da azaba mai raɗaɗi a nan duniya da kuma lahira da kuma faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ma zadallahu abdan bi afwi illa izza Allah bai taɓa ƙara wa bawa wani abu sakamakon rangwame da zai sai ɗaukaka wannan garanti ne a yi ma abu za ka iya ramawa ka ce shi kenan a tafi to sai Allah ya ɗaukaka ka eh duk wanda ya yi wannan abin Allah yana ƙara masa ɗaukaka eh musamman abin da za ka iya ramuko ba wanda ba za ka iya ba akwai wannan daman dole sai Allah ya sako ku ya kuli mura nake yi akwai abin da ake cewa sai Allah ya isa ko ma baka yarda da Allah ya san ba dole ka yi haƙuri akwai irin wannan dan adam yakan shiga irin wannan yanayi to ana son wanda za ka iya kana da ƙarfi sai ka dubi girman Allah ka bari to wanda Allah madaukaki sarki zai daga darajarka musamman wanda ka dara ka fi ƙarfinsa za ka iya masa hukunci a irin aiki na kaci su ne masu discipline ko za ka ga abin ya fi fitowa in kai misali da su kurtu na ɗan sanda ya mali kwamishina ko ya ce sai ka kace tab sai kwamishina ya haƙuri sai ba da a'a kowa sai na ga yana ana muku misali da za ku gane ne kun san lalle ya yi haƙuri ko na to amma kwamishina ya mara kofi na ko ya ga dama ya haƙuri ko ya ga dama ya ƙi haƙuri na yawa wataƙila in ma Allah ya yi ta zai sai dai a zuciya misali to ana son wannan na farkon wanda lulli tabbas kawai haƙuri ya sa kai wani soja babba a nan gani ya taɓa abin da ya zama darasi wani soja yake ba da labari irin idan babba ne ana zuwa da motoci da mashin kafin ya fita aiki kusa ai babban sai wannan masu mashin sai shiga gaba lokacin nan yana kuma to sai an yi aure amarya yarinya sun suka ya fada da shi sojoji in ya fito suna tarawa sakaki kuma akwai dan karfi haka a gidan sama ya ce ya fito an kankame zai shiga mota ashe ta cire kunu koko yana tsaye an tsara masa kawai sai ta zubowar kunu kunu ba janarar shi so da ya ce gaba ɗaya sai gaba sai faɗi sai suna kamar iya shiga wannan irin hukuncin da za a mata shi suna tsaye kawai sai ya koma ya je sake sa wani nufin sabo sai tana tsaye a wajen irin ta yi a yi abin da za a yi na yanzu suka gudu ya kasa sai yana ce mata sai ya dawo bai bai abin ya ce ya musu ya ba su mamaki yana mara ga irin ba komai ya nufa daman kullum shi ne ya ce daman kullum ya manta kullum shi kaga wannan rangwami ne ya rangwami ne da kuma faɗinsa da yake cewa an ta abu an manzala maka ka yi wa wanda ya zalice ka rangwame da kuma faɗinsa da yake cewa la yasur abdan abdan fi duniya illa satarahu Allah yawmal qiyama babu wani bawa da zai suturta wani bawa a nan duniya fa sai Allah ya suturta shi ran tashi kiyama eh mun sha bayanin wani irin sutura eh akwai wanda ba a suturta shi yana laifi saboda fitarta shi za a cutar da mutane eh akwai wanda ba a ba shi dama ya yi laifi in an rufa mara asiri kuma an cuci mutane eh akwai kuma wanda laifinsa ba wanda ya shafa ina nufin in ka rufa mara asiri ka rufa mara asiri na kan ba da misali mutumin da ka ga yana shan giya dan baka faɗa ba sai na dan baka zo kana tayaya ta ka ga yana shan giya ba ina ruwanka suka ya ta rufa mara asiri kana iya man nasiha cewa ya daina amma mutumin da ka san barawo ne ka gaishe yana fakewa a anguwa misali yana jiran a dan kau da kai to shi ba a rufa mara sai dan in ka rufa masa kuma za ka cutar da mutane eh akwai ayyuka ire-iren wannan kamar masu barna na zinace-zinace kuma ba a rufa musa ce da sauransu da kuma faɗin sa da yake cewa ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi la tatabu al-muslimin wa la tattabi awratihi fa innahu man yattabi awratahu akhihi al-muslim yattabi Allahu awratahu yafdahu wa law kana fi jawfi bayti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku wadanda ya ku taron wadanda suka yi imani da harafansu amma imani bai shiga bai riga ya ratsa zuciyarsu ba kada ku rinka cin naman musulmi kada ku rinka gulma kuna cin nama na musulmi annabi ba ni tishin da kada ku rinka cin nama na musulmi yau ba na kwasa ya goyi nan ta san Babu ga shi da hanci ne yake so ya san shi. Ya ce ya ku taron waɗanda suka yi imani da harasansu amma imani bai riga ya ratsa zuciyarsu ba. kada ku ringa cin naman musulmi kuma kada ku ringa kokarin tona musu asiri saboda wanda dai ya tona wa dan uwansa musulmi asiri to Allah zai tona masa asiri ko da a cikin gidansa ne ko a tsakiyar gidansa duka Allah rufa mutane asiri yake idan Allah zai tona mutum asiri ai tona asirin Allah yana da yawa eh yana da yawa ruwa da ya ci gidan mutane ya kwashe gidansu ya bar kayansu a waje ai ka gama a sai ya to ko misali nake yi abuwa da yawa ne da haka Allah ya rufa mana asiri eh in na ce rufa asiri gaba da rayuwa ne ya hada mun ma rufa asiri shine Allah ya barka a da'irar musulunci eh Allah ya tsare maka imaninka da kuma faɗinsa da yake cewa wanda duk ya saurari labarin mutane ba sa son ya ji to za a zuba masa ruwan dalma a cikin kunnuwansa ranar tashin alkiyama kun ji abin da yasa ba a san a saurari maganar mutane ko waya cin amana ce cin amana a ji wannan da kyau ka kira mutum a waya ka sa su fika a cikin da wani mutum ko da wasu mutane shi bai sani ba ka ci amana hasali yadda ake shi ne a cewa da kana spika in kai waya cewa da zan sa ka a spika eh zan sa ka a spika kuma mu biyar ne ai an gane kaga sai ya faɗi abin da ya ga dama domin mai yiwa mai yiwa idan da ka kaɗai ne maganar da zai gaya ma daban me yiwa in ya ji da abokinka ne ma magana da zai gama ba zai gaya ma ba da haka ba haka nan masu rikodin na maganar mutane ita ma cin ha'inci idan za ku yi waya da mutum za ka yi rikodin ƙa'idar musulunci sai ka ce masa wani zai yi rikodin shi duk abin da za mu yi da kai na rikodin an gani shi kenan amma ba ka ba kashi amana ai da haka da cin amana ne za ka yi ta jin ana ta sa mutane ai ba san ana ɗauka ba inda sun sani ba za su yi ba eh inda sun san za a ɗauka ba magana da suka faɗa ba za su faɗa ba da haka musulmi baya wannan to duk irin wannan nan in ka yi to kai ma za ka gane kuran karanta shi kiyama kar ka ɗauka ya wuce eh ka ƙi rufawa asiri to kai ma ba za a rufa naka ba Allah ya kiyaye sai na sha na ashirin da ɗaya an yi sa'idahu idza ta da ila musa'adatihi wa an yashfa lahu fi qada'i hajatihi in kana yaqdu ala zalika ذلك لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله سبحانه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها وقول رسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وقوله عليه الصلاه والسلام واشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء ما ليس حق مسلمي akan dan uwansa musulmi na 21 shine ya taimake sa ya taimake sa ake cewa ko taimake shi na okay to na ce taimake sa hausar da yi gwari ko? na? na? to o a a a to ya taimake shi ya taimake shi idan ya nemi taimakonsa sa'annan ya yi ƙoƙari ya biya masa buƙatarsa in har yana da iko ina son ganin wani mutum kai kuma na san ka san shi shi da Allah ka taimake ni kai ne wajensa ba laifi ka tambaya me za ka yi mu me za a yi ba ce a da Allah na je yana ɗauka aiki din na san ado sai na aiki misali don me dan karka je kai ma ka shiga wani misali sai ka ji abu ne wanda yake daidai ne a kai sai ka yi in ka ji wanda ba za yi za ka iya misali ko ya ce a da Allah ka yi wajen ce me za ka yi ce ai ya taba zagina ne ina son da rama misali kaga za ka ce wanda ba ruwan kashi ya ce saboda faɗin Allah da yake cewa wata awon alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya akan bin Allah madaukakin sarki da kuma tsoron Allah da kuma faɗinsa da yake cewa man yashfa shafa'ata hasanatan yakullahu nasibun minha wanda duk yayi ceto ceto mai kyau to zai samu lada na wannan ceto da yi da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda duk ya yaye mumini bakin ciki daga cikin bakin ciki wannan rayuwar duniya to shi kuma Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin ciki ranar tashin kiyama wanda duk aka yaye barbaɗin ce ranar tashin kiyama ya kasan ba shi ba shi ga wuta eh amar aiki sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya sauƙaƙawa wanda bai da shi kana bin mutum bashi ka daga masa kafa shine yassara an musir ka daga masa kafa to kai kuma a nan duniya to kai kuma Allah zai a zai sauka idan ka daga masa kafa Allah zai sauka iya maka nan duniya da kuma lahira wanda ya suturta musulmi to Allah zai suturta shi duniya da lahira sai ce Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa da yana taimakon dan uwansa dan uwan shi ko to dan uwan shi kun san hausan mu ta jokce da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku taimaka za ku samu lada idan mutum ya zo neman taimako haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai ishfa'u tu ujaru ku yi taimako za ku samu lada wata rana wasu baki suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna sanye da riguna na fata kuma rigunan da sun yayyage daga cikin kabila ana kiranta mudar mazala da ya kalli su ya ga yadda suke fama da talauci ya ga halin da suke ciki sahabi ya ci kauce muka ga fuskan mazala sallallahu alaihi wasallam ta canza sai mazala ya tashi sai ya habibai sai ya ce wa sahabai a yi taimako taimaka to sabon ma ba wani abu suke da shi ba sai wanda ya tunani haka akwai wata riga ta sai wani ya tashi ya je ya kawo riga ya ce ganawa sai wani ya ce a ashe ana da riga kenan sai wanda ma ya je je ana tara riguna sai riguna suka taru gaban manzo Allah wani sai ya tuna yana da haƙi ba yawa sai je ya kawo ciyar suna ganawa sai ana ta tashi ana ta shiga gidaje haƙi ya dawo ya yi dala a gaban manzon Allah ya ce sai muka ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam tana warwarewa sai muka ga fuskarsa ta dawo yadda take shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah لا يقص من أجورهم شيئا سيتي ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هما لا يقص من أوزارهم شيئا mazala sallallahu alaihi duk mutumin da ya jagoranci kan wani aiki mai kyau ya soma shi to yana da ladan aikin da wannan da yayi kada yana da ladan aiki duk wanda yake da aiki har tashin kiyama shi yasa kai ta tunanin wani aiki alheri a ce kai ka fara to duk wanda ya biyo bayan ka za ta baka lada sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya kaji wani aiki mara kyau shi kuma yana da zunubin aiki sa'adin yana da zunubin duk wanda ya aiki hatta shi kiyama na lada ba za Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa ba ladan wanda ya aiki za a diba ba ha'a za a bashi ne commission shi ma waɗannan ba zunubin su za a kwashe ba wata kula za ku fi ganewa idan aka ce mutumin da ya buɗe gidan kallo kallon fina-finai idan ka buɗe gidan kallo ko ya buɗe gidan kallo dan na san nan insha Allah babu bude gidan kan na a ce mutum ɗari suka shiga suka yi kallo sai aka ba kowannen su zunubi guda ɗari ɗari kai mai gidan kallo kana da zunubi na har ya kai miliyan haba ɗan sassauta marmara ya kai miliyan ɗari ya ɗari so ɗari miliyan ne na yawa dubu goma mai gidan kallon yana da zunubi dubu goma a sai ka kawo wani abu na ko wani abu alheri ko wa'azi ko wani abu sai mutane suka ji sai aka ba su lada ɗari ɗari sai kana da lada dubu goma shi ne abin da hadisi yake faɗi shi yasa kaga sun da kiyaye idan mutum yana zagi sai ya kiyaye daddarar da ka ɗora zagi akwai yara yara suna yanzu yara suna da basira in ka kutunta ma'ashar wani yaron bai taɓa ji ba kana yi sai ya ɗan yi darasi yana nauke ya koya da wani ya wani abin sai shi ma ya zagi to ya dirar da ya zagi nan ko ka mutu sai an baka zunubi shi yasa ake cewa mutane kada su ringa mutuwa suna barin baya da kura me baya da kura duk wani abin da ka san kallonsa sabon Allah ne idan ka siya ka bari wallahi ko ka mutu za a baka zunubi Allah ya kiyaye babu abu mai abu na sauki kamar yanzu CD CD da ake sayarwa ɗari biyu mutum a yi ta tara masa zunubi a kabari saboda naira ɗari biyu in ka sai CD na kiɗa ko CD na drama duk abin da ke sabo ne da Allah to wallahi in ka mutu duk da aka sa idan duk suka samu zunubi goma goma kai sai a baka goma goma so yawa su wani ya taɓa rasuwa a nan gwarufa rabon gadansa aka tura ni da wani sai aka kawo ya'yan shi duka suna nan sai aka ɗauko wani akwati akwati mai kyau babu abin da ke ciki sai cd cd cd duka cdin nan na waga wallahi cd cd na waƙoƙi za a raba gado na kalle su na duba na ce ka a taɓa akwatin Allah ya sa duk suna da hankali sai musu na ba su shawara wannan kawai su je a fanka masa wuta a kona kona su gaba daya alhaji suka yadda inda wani ya ce bai yadda ba shi zai sami zubi shi a za ka iya samun wani ya ce bai yadda ba yanzu yara ba ku ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ku ga abin da ya faru a damawa ba yara yara suka yi kidnapping mahaifinsu su biyu ashe a cikin yayansu ne akwai wani mai dan hali ubansu suka ɗauke suke suke waya ga yayansu cewa a kawo kuɗin fasa ya iya bayar ƙarshe sai suka kashe shi saboda me tunda an ki ba da kuɗi yanzu kuma ya gan su ai wato za ka rasa wata irin duniya muke ci da layin da wa irin lokacin da ake ciki ko wannan bai ishi masifa ba ko wannan bai ishi al'umma al'umma da take wannan ne za ta ce tana so ta zauna lafiya in ka ga hotonsa kuma kamar su ɗaya ka san ƴaƴan mutum ɗaya ne Allah ya tsare mu uban da ya haife mutum na ce to na ce cewa na ce sannan ga wataƙila ko makarantar dare bai saba sa su ba ko a tsakani da Allah in dai mutum na da jin karatu ko ya yake ai ya gane waye mahaifi waye uba mai matsayinsa sannan dai mutum yana da tunanin lahira in yayi wannan sai to shi kuma sai a yaya da shi mukaddara ma ce ba a gane su bane mukaddara sai su yi wata irin rayuwa sai shi ta zama a duniya kenan ba lahira shi yasa nisan da al'umma ta yi da karatu na musulunci ai ba karamin musifa ba ce da wallahi akwai abin da in dai mutum na jin wa'azi zai wahala yi ba ma ko zai wahala da in yayi to me zai kuma wai ana magana me za a yi musu sai to su suka san da za su musu Allah ya tsare sai in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku taimaka za ku samu lada to sai Allah madaukake sarki ya zartar da abin da ya so akan harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wato na abin da Allah ya kaddara mai neman taimako ya samu na ashirin da biyu yawan wanda yake shine na ƙarshe a cikin hakokin musulmi shine an yi izahu iza ta'aza billah wa an yi wadiyahu iza ta'alahu billah wa an yi kafi'ahu ala ma'rufihi aw yad'u lahu wa zalika liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam man ista'azakum billahi fa'izuhu wa man sa'alakum billahi fa'aduhu ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه وإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه to haƙi na ashirin da biyu na ƙarshe shi ne ya tsare shi ya tsare shi duk lokacin da ya nemi tsarin Allah daga gare shi ya ce ina neman kamar a'udhu billahi minka na neman Allah ya tsare ni daga gare ka to sai ka yarda ka rabu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba aure matar aka gaya mata wannan magana ta gaya manzo Allah wasu sun ce makirci aka yi mata ta ce a'udhu billahi minka ya ce to sai to je ki gida yace aikin zai mutsari da wannan lalle za a wato bi abin da ake da kike nema za a miki abin da ke so yace tafi il haqibi ahliki mazala ce shike nan ki tafi auren ki ne ya kare sun bata kare ba sai ce kuma wanda ya nemi ku bashi don Allah ku bashi sanan a a idan ya nemi ku tsare shi saboda Allah ku tsare shi idan ya nemi ku bashi saboda Allah ku bashi idan ya muku abin keke ku saka masa ko kuma ya masa addu'a sai ya kawo hadisi ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ista'azakum billahi fa'izu wanda duk ne ku tsare shi dan Allah ku tsare shi wa man sa'alakum billahi fa'du wanda duk ne ku dan Allah ku bani ku bashi wa man da'akum fa'dibu wanda ya kira ku zuwa walima ku amsa kiransa wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakabihu wanda ya muku abin kirki ku saka masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu idan ba ku samu abin da za ku saka masa da shi ku yi masa addu'a hatta tarau annakum qad kafa'atuhu har ku wuce kun saka masa wataƙila mutumin da ya ma alheri ba za ka iya mai da masa ba da gidanka ne misali ya baka wani abu babba kai baka da shi to sai me za ka yi sai kai ta masa addu'a sai kai ta masa addu'a har ka bi cewa kai wannan addu'a ta kai abin da ya da ya ma to waɗannan neman tsari da aba idan aka tambaye abin da mutum zai iya yi in mutum ya tambaye ka abin da baka da iko a kai ba za ka iya ba kuma in mutum ya tambaye ka abin da ba gaya masa shi kuskure ne kai wani ya zai ce ma na haɗa ka da Allah hirar da kuke tsakaninka da matanka ka gaya mu to ba za ka ce ai an ce in mutum ya ce ma dan Allah eh sai ka ce ba za a gaya ma ba ai an gadi yawa wani sirrin ka ne yake so ya ji ya ce ma don Allah ba za ka masa ba amma duk abin da yake bai yi wa sai don Allah siya mun abinci misali nake kana da hali sai ka siya mun ha motar ka ta mutu ce don Allah ma ka tura mu kana da hali za ka iya sai ka tura masa da abin da ya kama da haka Allah wa Allah waɗannan su ne haƙoƙin musulmi guda ashirin da da biyu Allah ya ba mu iko tsare su na sai mu tsaya nan sai mu tashi akan al'adabu mu alkafiri yadda ake zama da kafiri kusan muna bukata wannan karatun na eh saboda muna zaune da kafirai na Allah ya hada mu zama da kafirai to musulmi sai yadda musulunci ya ce zauna tare da Allah ya kun ji tambayar ko idan suka sake ɗaukar ciki a bakin auren duk wanda ta yi ɗauki ciki sata to na ke nema ina nufin ban gama wani sarƙaƙiya a cikin tambayar ba da ta ɗaɗamu na'am me ya sarƙaƙiyar ya ce duk wannan ta ɗauki ciki ta saku kuma ga wata ta ɗauki ciki na? oh bai sani ba yau to kayi hukuncin bai sani ba ran da ya san ta ɗauki ciki ranar ta saku ran da ya san ta ɗauki ciki shi ya sani dama ai magana kenan in ya san misali da a ce ma ta ɗauki ciki ya ɓace misali da ke aida shi kenan amma tun da ya ce sharaɗi in ta ɗauki ciki ta saku ta saku wato sharaɗin mutum ya sanya wa mata wani abu in ta yi ta saku da aiki mai kyau da mara kyau duk kowanne ta yi ta saku idan mutum ya ce wa matarsa in kika sake shan ruwa an ji wani kin saku tana shan ruwa ta saku idan mutum ya ce wa matarsa in kika sake sallah kin saku tana sallah ta saku o misali nake ai kun ga wannan abubuwa ne masu kyau ko ba wani laifi ba ba to haka ne in ya faɗi abin da yake laifi duk da yake za su da bambanci shi rashin sani kuma uzuri ne irin wannan a cikin musulunci tunda bai sani ba amma lokacin da ya sani daga nan mata ta Allah wa Allah wane na ɗauka ma za ka tambaye ni barista ka ce saki nawa dai shi za a tambaya dama misali ta saku a ce masa me kake nufi saki nawa kake nufi sai ce a saki dan ne nake nufi sai a ce to shi ke nan ka dawo da su sai da su na? ne ne eh eh ya ce daga yanzu duk wanda ta dauki ciki ba ta saku ba eh tunda ba su dauka ba ba amma idan suka dauka sun saku mutum ne ya kafa sharaɗi sai ya gaba yana so ya zai zai iya yawa amma in ya faru abin to ya abu eh نعم نعم ايه ايه san shi bai san ta kowa shi ne ya ce bai sani ba ai shi a yana kwanci ne da mata mara ciki ai amma da zai sani to shi ne da magana kenan daga ranar da ya sani shi ne daga hukunci ya rawa kai a zai iya mana ai shi ya san me yake nufi ai ai wajen maganar saki shari'ar musulunci a wajen alkali ma miji ake tambaya ai ya danganta irin tsoron Allah sa da yake nufi duk abin da ya faɗa da shi alƙali yake aiki sake nawa sai ɗaya yake nufi wataƙila lokacin uku yake nufi misali wannan shi ya biyo na'am ya ringa a bai dace ba ba kyau gaskiya ne kuskure ne babba musulmi ya ringa sanya irin sharaɗi na in abu ya faru wai mata ta saku ba daidai ba ne da yawa su suke jawo kansu da suna su suna ta yawo neman yadda za a yi a gyara na ji na taɓa gaya muku wani yanzu yana ba da labari matarsa wai gidansu ne aka sai an shiga bangaren su sai a ta bangaren mata kokarin su ne koyayensa kulli ya zo matarsa na ta wajen can suna hira abin su yi dame shi shi ne ya tsaya yana mata wani sai daga yau dukkan da kika tsara shiga ya faɗi can bangaren ya ce ya sake ta yana rufe baki sai ta danna a guje duk mutumin da zai kira ka a waya yana zaton kai ɗaya ne kake ji idan ka sa a sika mutane na ji nake ka ci amanar eh ai ka ga kai ɗaya ya kira kai ɗaya ya kira da haka sai ka tambaye shi sirri ne ko ba sirri ba ka'ida ba idan mutum ya kira ka ko da wayar ka ka sa hankali ya kamata ka kashe ka sa a kudin ka jibe zai gaya ma ta yi wa asirinsa ne kai ɗaya yadda da kai kai kaɗai zai gaya ma wataƙila ko matarsa ba bai gaya ba to don me za ka bari mutane su ne shi ne amma abin da za ka yi kawai ka ce masa zan sa ka a sita shi kenan ka huta ka sa shi a sita shi kenan ya sani cewa an sa shi a sita amma bai sani ya dauka kai ɗaya ke magana a kai mutum goma yake ba magana a ce amana eh Allah Allah ku ya ƙuri wanda ke takwas ɗin sarabin cibiyar ina zuwa shigawa na? eh ya za su raki? mutum ne ya ce ya tsinci kuɗi sai ya biya sadaki to me kake so ka ce auren yayi ne ko ko ko ko baiwa aure yana da lafiya shi hukuncin kuma tsuntuwa yana nan kun san shi tsuntuwa idan ka yi musulunci ya ba da wani lokaci wanda za ka yi cigiya in ka gama a wannan lokacin shine sai ka yi sadaka ne idan kai ma kuma mabugaci ne sai ka ci ka ci sadaka a gani a wannan period da ka yi tsuntuwa idan bai kai ba misali ka ba da shi sadaka in mai shi ya zo sai ka biya shi eh sai ka biya shi amma in ya kai shi kenan eh eh eh akwai akwai akwai lokaci da ina ji shekara hudu ne shekara hudu ne in ka zunci abu za ka yi ta ciya kuma ya danganta mai ka zunta idan a zan zosu ne sai ka ringa mun masallatai kenan na zosu inda area da kake ga lalle mai shi zai iya kullowa ta nan wajen sai ka ita tigiya in kuma babu sai ka yi sadaka an kai sadaka maran kiyama kai za a ba sai ka ba shi kayi bai za ka ji maluma suna ce an kan kudi a kasa ka wuce sai ka biya eh in ka dauka sai ka biya in ka wuce sai ka biya eh da haka ga akwai abin da shari'a ai ta dora maka in kai kai cigiya ka samu mutumin ka bashi ya ma baka wani abu kai ki karba ai ma karamin lada bane sai ka samu kyauta a wajen Allah Allah ya taka mana duniya da lahira wani ya taɓa yadda wani gangame man gol a maka ya siya zai kawo yarsa kawai sai ya waɗi ya zama wani wani shi kuma guzurinsa ya ƙare a maka kusan da wanda ya je maka ya san maganar da nake faɗa ƙarewar guzuri na kana maka baka da guzuri ai ka shiga ɗari uku ya yana jin yunwa ba ya fito bakin harabi kawai sai ya tsinci gwal ya san hukuncin tsintuwa a maka sai ya ce duk mai wannan zai dawo nan inda zai alaji sai ya nemo wani ya zauna ana nan ko sai ya ga wani ya zo yana ta kai kawo da ya ce mai malam lafiya sala ya yadda abin goya ne sai a wa'arsa ya je ya gaya masa sai ya gane lalle shi ne sau sai ya fito da shi ya ce wannan ne shi ne shi su gashi ya za da kuɗi zai ba shi ta na yi ne don Allah ko bai da kokowo kaji manya shida ya manya ba ya ƙi karɓa shi kenan ya tafi a jirgin ruwa suka zo ake haji daga yaman sun kama hanya shi bayan ya ce bayan ya yi wannan abin ya ɗan daɗe a maka sun kama hanya suna tafiya ta jirgin ruwa sai ya samu matsala ya ƙule da su ba akwai wanda aka ce sun rasa ransu inda ƙauyen da suka sauka irin hanya kawai sai ya sauka wani ƙauye kusan da ake tafiya a makanda sai ya zauna sai ke malam ya iya karatu kurani sai ƙauyen suka karɓe shi akan zai kwana biyu sai ya wuce sai yana koyar da yaran su karatun kurani ana nan suka ji daɗin zama da shi sarkin gari ya ce wala ya ɗan kwana biyu da Allah ya samu wani shekara kusan uku ana nan akwai wata yarinya ita kadai take wajen ubanta a garin ita kuma lokacin da mahaifinta zai rasu sai ya ba wa sarki wasiya a shi ya taɓa ba wa sarki labari labarin cewa a maka kaji kaji kaji kaji abin da ya faru da zan ga wannan mutumin da na aura masa yata haka ya gaya masa amma magana ta wuce mutumin ya rasu sarki ya aka bar masa amana ta yarinya ita kadai ba uwa ba uba sai gida katoto shi da sai yayi tunani ya ga to wannan mutum ya tambaye shekara da iyali ne a garin ce a zai aure ya ce to zai ba shi aure ya haɗa su sai ya kai aure raddas amarya ta tare sai ga abin wuya abin wuyan da ya tsinta a maka labari dai har ya je labari mai tsawo har ya zo gaban sarki ya tsaya yana ta mamaki har labari aka ce ya ce ai shi ne ya yi wannan tsintuwa ya shi kuma mata ta zama tashi ba ta dare ba ina ji shekarar tsaye sai ta rasu sai zama shi ne mai gadon gida mai gadon bal ai kabar Allah kabar kabar mutum ya yi abu don Allah eh wannan shigowar shi Allah zai ta shi zai saka ba Allah shi yadda sallallahu alaihi wasallam